Amina yana daga munanan ayyukan da zuciya take aikatawa. Al'amun min azabin lahi ta'ala. Amincewa daga azabar Allah maɗaukakin sarki. saboda wani aikin alheri da kake ganin kana yi wamina yana daga munanan ayyukan da zuciya take aikatawa al'amun min azabillahi ta'ala amincewa daga azabar Allah maɗaukakin sarki saboda wani kyakkyawan aiki da kake ganin kana yi. A fasarawa min ha الأمن من عذاب الله تعالى ومنها الأمن من عذاب الله تعالى لأن الأمن domin amincewa daga azabar Allah madaukakin sarki ya ja'alul mu'mina gafila yana sanya mumini ya zama rafkananne an da'atillahi ga barin biyayyar Allah warzuwanihi da neman yardarsa wa huwa sababin bidkhulin nari wa huwa sababin lidkhulin nari kuma shi sababi ne na shiga wuta وهو سبب لدخول النار ثم شي سببين نشقا وتا فلا يأمن من مكر الله domin ba wanda yake amincewa zabar Allah illa lakawmul khasiruna sai mutane taɓaɓɓu waruya an rawaito anna min alkaba'iri cewa tabbas yana daga manya-manyan laifuka ashirku billahi haɗa Allah da wana ba wajen bauta waliyat min rauhillahi da ɗebe ƙauna daga samun alkhairi a wajen Allah والأمن من مكر الله da kuma amincewa daga azabar Allah wa hada akbaru lakaba'iri kuma ma wannan shine laifin da ya baka wanne muni rawahu abdurrazzaqi abdurrazaki ne ya rawaito wa tabaraniyo da tabaraniyo ana abdullahi bin makaudin daga abdullahi dan masaudu wamina yana daga munanan ayyukan da zuciya take aikatawa su uzanni billahi mummunan zato ga Allah su uzanni bi ibadillahi da mummunan zato ga bayin Allah. Da kauli Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama. Dan faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. A kabarul kaba'iri. Laifin da ya fi kowanne muni. سوء الظن بالله مؤمنا بتوق الله عز وجل مجر ما دبوايا وقال الله تعالى الله مدوكاكين سلكي يفدا ومن يقنط من رحمة الله ربه ومن يقنط من رحمة ربه babu wanda yake ɗebe kauna daga rahamar ubangijinsa Allah illa dalluna sai batattun mutane Allah ya tsare mu وقال أمير المؤمنين sarkin muminai ya faɗa aliyu bin abi talibin aliyu ɗan abi talibin radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi akabarul kaba'iri kaga laifin da ya bi kowanne muni al'amnu min makarillahi al'amnu min makarillahi shine amincewa daga zabar Allah waliyatu min rauhillahi da kuma ɗebe kauna daga alkhairin Allah walƙadu min min rahmatillahi da ɗebe kauna gaba ɗaya daga ramar Allah ذكره ابن جرير ibn jarir ne ya ambace shi fi tafsirihi a cikin tafsirinsa ana abi sa'idin daga abi sa'idin radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare shi وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, innahu yadda lamarin yake, innahu yadda lamarin yake, la ya yi asmin rauhin lahi. babu wanda yake ɗebe kauna daga samun alkhairin Allah. Illa alƙawmul kafiruna. Sai sai mutane kafirai wakala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa fil hadisil qudsi a cikin hadisi qudsi ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake zatona ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake zatona ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake zatona فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء saboda haka ya zaci duk abin da yake so da ni ai kun gane ko an gazace za ka samu alkhairi a wajen Allah dama shine mai shi ba mai bayarwa sai shi ba wanda ya halitta alherin sai shi ba wanda ya mallace shi sai shi an gane ko kuma in ya baka ba wani kara ta kai ba kuma in ya baka ba wani rage ta kai ba ina ba an gane saboda ka an kaza ta samun alkhairi a wajensa sai ya baka ya kara maka ya kara maka ya kara maka in kuma kaza ciki shiyar alheri a wajen za shi ma shi halitta ciki alherin kuma shi yake da shi shi yake ba da shi inda ya so yadda ya so ko ya kamfato da yawa ko ya kamfato kaɗan kuma ba wanda zai ce masa don me aka baiwa wannan da yawa aka bai wancan kaɗan babu shi yake bada mai kyan shi yake bada mara kyan shi mallaki mai kyan shi mallaki mara kyan an gane ko saboda haka ko ba wanda dan yayi yayi azaba yayi ma azaba ya kara ma azaba ba wani abu da ya karu da shi ko ba abin da zai rage shi ina fata kun gane to daga bawa ya zaci alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala zai ka same shi tinjim tinjim tinjim ai kun gane ko sai ya kara ma ya kara ma in ka ji daɗi ya mamaye ka a wannan lokacin in ka goge da wannan ni'imar in ya tashi in dubu ya baka sai ya baka miliyan dubu ba komai kuma in ka ƙara sa ran zai karo ma sai ce eh muna da shi zan kara ma zai kara ma ba komai kuma ina fata an gane wannan shine yanayin abin da ake so ko na bawa yayi an gane yana daga kyakkyawan alherin da mutum zai yi ya zaci Allah da alkhairi ya zaci alkhairi a wajen Allah amma ka rika yi wa Allah mummunan zato sai da muka yi abubuwan nan mun yi laifuka mun yi kaza idan mu yayi kunnan mu yayi hancin mu yayi kafan mu tayi dukkan gabobi sun yi mun yi na fili mun yi na koyi mun yi kaza mun yi kaza yaya za a yi ma mu samu rahama a wajen Allah ka gama yawo ka gama yawo ka gama yawo an gane ko ba a yin wannan ba a yin wannan in ka zace shi a nan sai ka same shi a haka amma in ka zace shi yo Allah ni ne ni ne ni ne bawan ka kai ne Allah ni ne bawa kai ne duk inda aka je aka zo ni ne bawa kai ne Allah ni ne mai nema a wajen ka nake nema ba mai bayarwa sai kai ba ka da wata bukata Allah ba ka bukatar komai duk abin da kake da shi na halittar ka na girma da ɗaukaka da dukiya da daɗi da mai Allah ba abin da zaka da so ba ka yi su ne domin ka yi amfani da su ba dama ka yi su ne domin bayi su amfana ni koyar daga kaskantattun bayan ka nake ya Allah a wajen ka nake nema kai kake da shi kai kake bayarwa a wajen ka nake nema kai kake yi kai ne kake karawa ka yi mun dama ka yi mun ka yi mun rashin kirki na ne ya sa ban tsaya na yi abin da ya kamata wajen ka ba ya Allah rashin kirki na ne ya sa ban tsaya na yi abin da ya kamata ba a wajen ka ya Allah amma da ko mu rashin kirki na to wajen wa za ni ba inda za ni kai ne dai Allah dai kai nake bautawa kuma wajen ka nake nema kai nake roƙo ai kwanan nan mun karanta da ku go addu'a huwa ibadatu bawa ka ji yake yi sai ya yi wallahi sai Allah ba ka neman a wajen kowa wallahi a wajen Allah kake nema shi yake yi shi yake bayarwa shi ne shi ne shi ne kai kuma kai ne kai ne kai ne shi ne Allah shi ne Allah kai wawa kai ne bawa kai ne bawa wadaka Allah ina nan na dawo dai na san man kirki ban yi abin da ya kamata ba ta ce wa maka lakatul jinna wal insa illa li abudun eh to na san ina bautar amma dai ban yi ta yadda kake so ba ya Allah ban yi ta gaba daya yadda ka nema a yi ba na san da laifi ne ni amma duk laifi na Allah ina da wani wanda zan je wajen sa roƙa ne ba ni da wani wanda zan roƙa wajen sa to da ka yanzu gani a ɗakin nan daga ni sai ni sai kai Allah ba wanda ya san abin da nake ciki kai ka sani Allah kai kake kallon koye na kai kake kallon fili na na zo ina nema a wajen ka Allah abin nan da ya doso ne Allah ka kawo da shi abin nan da ya doso ni na rashin daɗi Allah ka kawo da shi Allah ka kawo min alheri Allah ka ban Allah ka ban Allah ka ban na dawo dai ba inda kirkin amma kai ne dai abin roƙa ina fata kun gane karatun nan yau ga ake yi wa Allah in aka yi aka yi aka yi ka shafa amma in kana son ya kula da kai an gane ko tabba kai wannan kirarin to in kana son sinadari na gaskiya kuma wanda zai ki tura addu'a sai kuma kai wa annabi Muhammad salati sallallahu alaihi wasallam kai masa salati kai masa salati ka tura shikenan ka saurara ka zura ido ka ga yadda za Ibrahim zura ido ka gani zura ido ka gani wallahi tallahi ko dai wannan abin a yi ma shi karara kun gane ko abin da ka roƙa din a bakan karara ba sai ya kace kana so ba to ita din karara sai ga an baka ita kuna ji ko sai a baka ita an ba a baka ita ba sai a kawo maka ruƙayya ta fa sabiya amma kai ne baka sani ba kai ne baka sani ba sai a baka wacce ta fi waccan mai yiwa safiyar da ka nace da an baka za ta kashe ka na faɗa an gane saboda haka yanzu sai a baka abin da kake nema na mata kun gane to haka ainihin abubuwa suke in ko ba yi wannan ba to ba a baka waccan din ba ba a canja ma wacce kake neman ba an gane ko wata din ba to da an shirya ma auren ma ba za ka yi ba auren ma ba za ka bar rayuwar ma saura kiris a kawo da kai gaba daya da an shirya da kabulungun na tsiri an gane ko ko dai su sassare ka ko kuma su soke ka ko kuma wani garu an shirya ɗaɗɗaɗɗa kurum kana zuwa wo rufe ka amma wannan addu'a da ka yi tun da kayi wannan kirarin kayi wannan bambadancin ka bi ta kofar da ake bi an gane ko ko da shi kenan kana tafiya kana tafiya kana tafiya kurum sai yara suna bal sai su jiho bal ko kuma yara suna jefe-jefe sai a jefa wata tsakuwa sai ta faɗa gaban ka baba da Allah ya haƙuri yaro kuri ba komai ko rika kula dai da garu ne zai faɗo ma amma roƙon da kai yanzu aka je ho akuwa ko bal ina fata kun gane to ɗayan uku in ba haka ba to sai ka je lahira ka tarar da wani irin tsari na alheri ka tarar da wani irin tsari na alheri ka ta Allah wannan ba a ce naka ne ya ga na zama wannan a ce kai ta roƙon addu'o'i a duniya ba mu baka ba nan muka ce a turo sai ka ce dama duk ma abin da ka roƙa ba a baka wanda da ka zo nan saboda haka kara yi wasa da roƙon Allah kun ji ko addu'a'uhu wal ibadatu addu'a'uhu wal ibadatu qala Allah ta'ala na ladina kaji ba to kar dai bai kauna daga samun rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina wata aliki to da haka bale ana inna zanni abdi bi ina nan ɗin da bawa na yake zato na fal ya zunna bi ma sha'a Mhm. saboda ka ya zaci abin da yake so ya zaci abin ya zaci abin da yake so da ni ahem. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu la ya mutanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskura ya mutu illa wa huwa yuhdhunu dhanna bi rabbih sai shi yana kyauta da zato ga ubangijinsa Allah illa wa huwa yusinu dhanna billahi bi rabbih- bi rabbih sai shi yana kyauta da zato ga ubangijinsa Allah rawahu muslimun muslimun ne ya rawaito faslun rabewa ya batil jawarihi to fakara wallahi fakara wallahi to ma hiya batil qalbi ja ma batil qalbi kathiratun أولها وأكبرها الكفر بالله تعالى الكفر بالله تعالى وهو أكبر الكبائر وأنك جنة. وهو أكبر الكبائر سوء. ما هو الكفر ذا الكفر ضد الإيمان وهو الجهد بأنعم الله تعالى أو جهد بفرع من فروع الإسلام سوء ما هي أنواع الكفر ذا وأنواع الكفر أربعة أو الأول كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ك- ككفر آل الصين وأمثالهم الثاني كفر الجهود فكفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه الثالث كفر عناد وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ويعترف بلسانه ولا يدين به فكبر أبي جهل الرابع كبر نفاق وهو أن يعترف بلسانه ولا يعتقد بقلبه كعب abdullahi bin ubayy bin salula rasul munafiqina نعوذ بالله من هذه الأربعة ومنها الجهل في الدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفاكهه في الدين رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه ومنها إرادة نبي الدنيا بعمل الآخرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أترك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وابن ماجه ومنها الإصرار على المعاصي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب باليوم مئة مرة رواه مسلم ومنها الكبر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم ومنها البخل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه الشيخان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشك تمرة فليفعل رواه الشيخان ومنها بغض العلماء والصالحين لقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته آذنته بالحرب وإن العالم لا يستكبر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي ومنها حب الفتقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود والترمذي حديث حسن وقال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال آخر لا يذهب الإنسان إلا نظيره وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد ومن آفات القلب الحسد وهو إرادة زوال نعمة الله تعالى عن عاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات وما تأكل النار الحطبا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ومنها الشماتة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهري شماتة لأخيك ويرامه الله ويبتليك رواه الترمذي ومنها الخيانة الخيانة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك رواه الترمذي عن ابي هريره ومنها ittiba'ul hawa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والجناء وكلمة حق وكلمة الحق في الغضب والرداء وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه وهواه ومنها الإسراف الإسراف وهو إضاعة المال وهو إضاعة المال في غير منفعة في غير منفعة وهو إضاعة المال في غير منفعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويتخذ لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تتناصحوا وأن تناصحوا لمن والله الله أمركم ويتخذ لكم كيل وقال ويتخذ لكم كيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق والخاتم لما سبحانه الله الله الهادي إلى صراط المستقيم وعلى قدره ومقداره العظيم رب إنك عما يصفون الحمد لله بسم الله